أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malamin mu malam kawo da sauran malaman mu waɗanda suke tafe da mutane masu girma masu daraja musamman masu sarautun mu wadda muke tare da su a kowace yaushe da iyayen mu maza da mata da alaran momi da suke mana kira'a da yan uwa almajirai da iyayenmu maza da mata da shahirai da malihai da zakiranmu muna cewa da sharu garba ali mai gayya mai aiki jika annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wacce muke tare da shi a wannan waje ne albarka muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Koyan wa yau litinin ne talatin ga watan rabi'ul awwali. Hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da goma sha shida ga watan sha ɗaya Nuwamba. Nila da rayuwa na mai isa ɗana na Maryam shekaru dubu biyu da ishirin. Allah ya fi gana mu a wannan kofa mai albarka. Koban gidan babanmu, muna fatan Allah ji gansa da rama. alhaji dauda Allah gafarta masa ba kuma shi kadai ba duk jama'an da suka rasu a wannan anguwa mazan su da matan su manyan su da yaran su Allah ji kansu mu da muke da rai kuma Allah ya samu dace da sunnar annabi Muhammad idan ajalin mu ta zo Allah ba mu cika da imani kuma kowa yana da bukata wajen Allah Allah biya kowa bukatarsa ya kiyaye mana wahala ya kiyaye mana kunci da buɗa mana ƙofofin arzuka don albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ku ɗan wa mun dawo kan karatun na littafin sahihul Buhari a mujalladi na uku, a juzi'i na biyar, a shafi na shida, a babi na takwas, a kan hadisi na dubu uku da ɗari tara da sittin da shida. Mana roƙon Allah ya ba mu dacewa. Imamul Buhari yana faɗi a cikin wannan hadisi haddathana qabisatu qala haddathana sufyan an abi hashim an abi mijlaz an qais bin ubbad an abi zarr radiyallahu anhu qal nazalat هذان خصمان اقتسموا في ربهم من ستة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن حارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة wannan hadisin imamu na buhari ya same shi wajen malaminsa shine kabisatu dan ukubatu dan muhammadu dan sufiyan a tsakanin malaman hadisai yan wasa ya kai matsayin abin da ake kira alhabi allah ba mu albarkacinsa babban malami ne abin koyi da shi kuma mai yawan ibada yana da yawan ibada yakan yi nafila tsakanin magaruba zuwa isha'i nafila raka hamsin ya kullum wannan kullum aikinsa ne sai ya yi kalace da wannan raka hamsin kuma yana azumin litinin da alhamis saboda girmama hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan shi kun da yake a garinsa bai taba fita wani gari ya je karatu ba a garinsa a nan Allah ba shi duk abin da Allah ba shi na ilimi a Basra kuma malamai yan uwansa suna ce mishi audiyatul ilimi wato burgami na ilimi saboda yawan ilimin da Allah ya ba shi domin abin tasiri ne idan Allah ya hure mutum sai daga Allah ya ba shi kamar yadda ya hura kuɗi a gari kuna sana'a kuna komi iri ce da mutum amma sai ga Allah ya fifita shi a kanka wannan falalan Allah ne haka kuma kuma wajen mulki Allah ba shi mulki a kanka duk balalan Allah ne saboda haka wannan malami ne babba ga ilimi ga ibada ba wai ya haɗa karatu ne kaɗai ba da karatu da kuma aiki da karatu domin za ga wani malami ga ilimin amma ba aiki da karatu kamar yadda ya faru kullum nake ba ku misali na haɗu da wani mahaddacin ƙur'ani mai rubuta ta yana rubuta ƙur'ani da ka ba sai ya duba ba amma ga wurtaccen ɗan fashi kaga wannan hakan ƙur'ani ba ta ana shi gaban Allah ba to kaga lahira ba ruwan Allah sai ya karbi ilimin da ya bashi a mishi lissafi in ya cancanci a sa shi a wuta shi ke nan sa sa shi a wuta kuma za su fita fashi yake neman malamai yan uwansa sai haɗu a yi ta saukan ƙur'ani kamar sau hamsin sai a yanka sai a nemi sa sai a fita a ji a yi farmaki a yi barna a dawo to ka zo nan da alheri ko misalin zarrafi a ce Allah ba ka ilimi da ma ka sarrafa shi wajen safon Allah to ba kyau haka dubban ma da Allah ya baka ni ya baka kudin shi ma sai ka sarrafa shi cikin safon Allah bai da fa'ida hakan ya baka mulki haka ko abin da ya baka to ala ayi halin mu Allah ya kare mu Allah ba mu ikon yin aiki inda muka kuskure kuma Allah ya bi mana dan shi Allah mai tausayi ne to shi kabin satu wannan ya samu hadisin a wajen malamin da shi ne Sufyanu Sauri Allah ba mu albarkacin sa babban malami ne na hadisi a zamanin sa daga Abi Hashim Abi Hashim babban malami ne shi ma wanda aka yi a zamanin sa yana da yawan hadisai kamar yadda yadda dazun muka yi bayani a tarjamar sannajin to sai kuma abi mijilabi shine lahiku dan umaydin da muka yi magana su wayannan duka sikafu ne to daga kaisu dan ubadu kaisu dan ubadu ya samu tsawon rayuwa ya ga annabi muhammadu amma kaddara ba ta sa ya musulunta ba komai sai Allah ga dama ga shi na zamanin amma Allah bai shirya mushi hadu da shi ba to har abin da ya gudana ya gudana bayar manzo Allah ya rasu to sai mun ga bin sahaban annabi yana bin sahaban annabi kuma yana karban hadisi to daga nan ne ya zama abin da ya zama kuma duniyar ilimin hadisi to daga cikin malaman sa na sahabbai wanda ya karatu a wajen su akwai wannan malamin abin zarar gifari Allah ya kare da gare shi Allah ba mu albarkacin sa shi abin zarar sahabin annabi ne mun dubi dan junada ko haka ake cewa amma maulana rasulullahi ya mishi alkunya da abu bariru yakan kira shi da bariru to shi ne ma wadda ta ban san yadda aka yi ba ya zuwa mun abunan bare bare wai shi wannan sahabi a bizar gwarba barbare ne to ya kokan bariru na manzo Allah to gaskiya to so suka fi mu sani eh to amma kar a yi son kai da yawa ba eh yana jin barbacin a shi na bar lura yana ji ga limamin mu ya zo ce ma rodiru Allah ya ƙara lafiya Allah ya dafa kuma tuni muna tare da sharifi jika annabi Muhammadu a nan a sharu garba ali gaskiya muna godiya sharifi Allah ya saka Allah ya saka ma lafiya to wannan bawan Allah abin zarri gibari akwai darussa da za a koya a cikin musuluncinsa da farko ba musulmi ba ne amma ga annabi ya banza ya bayyana yana kira a zuwa shi ga musulunci dan haka sai samu labarin annabi a ce kuma kullum lamarin ku sai na gaba gaba gaba gaba to sai kira wani kanin sai ce ka je ka bincika mu na ji an ce wani bawan Allah annabin Allah ya bayyana a Makka je ka bincika abin da ka samu ka zo ka gaya mu dan na shigo birnin Makka ya samu manzon Allah ya halarce shi ya ga tabobinsa ɗabi'o'insa sahabbansa wata suka musulunta wannan lokaci ya koma gida soke baya yansa labari na ga wani mutum mai gaskiya wani mutum mai amana wani mutum mai kira zuwa ga kyawawan ayyuka mai hani zuwa ga munanan ayyuka abin zari sai ji bai gamsu ba wannan bayanin ba su wadatar da shi ba ya ce to ya kamata je da kaina shine ya nemi guzuri ya ɗan ruko abinda Allah ya ga daman ya ruko sai kamo hanya da ɗan sandansa to wataƙila zai fi kamatuwa ko kamantuwa da fulani. Eh, don nuna zai fulani ko sanda, kuma an san sanda ta ku ce ko? Wata kila an ce ba fulata ne ba za a ce a'a ba. Tun daga irin su Ubba Fulani Amir Fulani ne su ne asalin ma iyayen Fulani. Kamar yadda tarihi ya tabbatar a Maulana Sheikh Usman bin Godiyo ya rubuta ka shi littattafansa, Sheikh Abdullahi Gwandu ya rubuta ka shi littattafansa, kamar irin su tabiyyar warakatu muhammadu bello ya rubuta haka littafinsa ko infakul mai sur ko tarihi biladi tukuru to duk sun rubuta haka walayi hari ga shi ya kamo hanya ya iso har nan birnin makka wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam me ya fito da shi neman gaskiya to amma ya yi wani alkawari tsakanin shi da allah cewa shi ba zai tambayi kowa wane ne annabi ba sai dai hankalin shi da tunanin shi nuna mishi wa rasulullahi saboda haka ne zo sai tafi ka'aba yaje ka'aba ya zauna a wajen dan gudun ya ci abincinsa in zai sha ruwa ya fito rijiyar zamzam ya je sha ruwa to har yamma yi annabi kuma kaddara ranar mai zo ba saboda lokacin an shiga cikin wani hali mawuyaci halin shi ne ba wai Muhammadu shi kaɗai ba wanda ma imani da Muhammadu ala yake sha dukansa ake kuma an yi wato yarjejeniya ko an kulla wasu alkawari na ƙarya na zalunci cewa da Muhammadu da duk wanda suka yi imani da su da shi kara ba su abinci kara yi kasuwanci da su kada su aura kara auren musu kar a yi komai da su an yanke wannan an rubuta a cikin takarda an rataya a ka'aba saboda haka manzon Allah ma lokaci yana koye ne kamar yadda ya tabbata a gidan arkan bin abin arkan a wannan lokaci kenan ba sa ya fitowa ba sai ba wani bayan Allah ya goyi cikin annabi Muhammad har yamma ba wani motsi yana jinin ka'aba sai Ali bin Abi Talib ya zo wucewa sai gaishe sai ga alamar wannan bako ne ga ɗan kunshin kayan shi ga ɗan sanda sai zai ce ala kai bako ya shi a bako ne kana da matsoci a yau ce zo mu jin baka matsoci kun ji halin musulunci malamai to sai ya ɗauke shi sai ya kai shi ya ba shi matsoci ya ba shi abinci ya komai to da gari ya waye suka yi sallama sai ya tafi abin shi kamar mai tafiya ashe bai tafi ba ya dawo ka'aba ya zauna shi ne yana jiran ya ga Muhammad. Shi kuma ya yarda shi da dukkan bai kowa ba. Har yamma magariba rana na neman faduwa sai ga Aliyu kamar jiya kaddara ta sake dawowa da shi hanya. Sai ya gan shi, ah, wannan mutum bai tafi ba kuma bai koma gida masaukinsa ba sai mazo kusa da shi. Bayan Allah baka tafi ba kuma baka koma masaukinka ba kuma za ka iya gane hanya ba ne. Ko zo mu tafi masauki. ya sake ɗaukar shi kan shi gida ya ce abinci ya komai aka kwana ba shekaru da zai cutar bawan Allah ne kan wannan ke tafi da kai ne ya ce to ka yi alkawari ba za ka gaya kowa ba ni kuma zan gaya maka ne ke tafi da ni wanda ke tafi da kai ya ce na zo ne ina cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce turka shi muna cikin wani hali yanzu a ƙasar nan amma ni na san inda manzan Allah yake sai dai akwai haɗari a ganni tare da kai muna tafiya yadda za a yi shi ne zan tafi gaba ina gaba kai karin gabi na a baya kana lura da inda nake tafiya idan na hango jama'a wadda za su cutar da kai zan tsuguna kamar mai gyara hancin takalmi na ko kamar mai yin ɗahara to daga zaran ka gana sun kula ba to karka saurara sai ka gudu abinka in ba ka bar rayuwar kai na cikin hadari to kaddara sai ta sa har suka shiga isan da annabi yake ba wani abin da ya gudana to shi ne ya zo ya samu maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to galadiman gare shi ma ya iso wannan majalisi namu ne albarka muna wa galadima barka da zuwa ko muna fatan Allah ya ƙara lafiya Allah ya jaba Allah ya tallafa da jama'a shi ne ya musulunta hannun maulana rasulallah ya kwashe labari gaba ɗaya ba annabi sun turo ƙaninsa har zuwarsa ya tafi da ya sayi da nari ya ba shi labari annabin sai ba shi kalmar shahada a dakkan sai waɗanta masa kalmar shahada a wani tarihi daban ba wannan ba an ce tun banda sayyidina jilalu banda abubakar banda aliyu da yan tsirarun mutane ba wanda ya riga shi shiga musulunci saboda haka wannan bawan allah sai manzan allah ce masa shi abin zarri kenan ya ce ka koma gida ka ga bani da karfi ka ga wahalhalun da muke ciki abinci an hana jama'a na an hana su mu'amala an hana su auratayya an hana su kasuwanci an hana su komai ana dokan su ana azabtar da su ana karkashe su saboda ka ka koma garin su in ka ji labarin al'amura sun saisaita sun daidaita gare ni to sai ka zo wannan annabi yake gaya masa me ke na annabi ba shi umarni umarni to wannan shine mahallin da nake so duk wanda yake jin karatun nan ya saurara ya fahimci wannan waje da kyau annabi ce masa yi koma koma garin ku shi kuma ya ga a annabi na cikin wannan tsofa ina ni na koma garin ya ce ina ya rabu lallaɓe a yi sai abin da zai yiwu ba. Ya kake ne ya sha na tare da kai, kuma bayan haka wannan sai na sanar da mutane na musulunta. Kai, in kai haka ba alamar na canja maka. Ya ce ba kuwa ya rasu da lai, inda cikin sha'aninka ne suna maraba da shi. To shi ne sai tafi kaba. Lokacin kaba taruwa ake ba ta ma a wajen. duk kafirin da ya shiga illa shari'a sai nan ake tafiya taru mutum da ya bari an taru sai zo ya ce ya ku taron jama'an da kuke wannan kaba ina sanar muku suna na dai jundubu bin junadata daga kabilan banu jifar ni na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu annabinsa ne la ilaha illallah Muhammadu rasul aikan ya gama rufe baki wayannan taron arna taron matsayata sun taso aka zo aka maka tsawon ya aka kewaye shi doka ake san da ya je kas sun ta sama za su kashe shi a ba su ajin mazan Allah babba da yake yana da hankali akwai shekaru ba kurushiya shi ne ya taso da gudu da gudu ya taso ya zo wannan mutum har ya je ƙasa a ba shi ma sai cihu a kansa kuma da suka za a ba shi ya cihu a kansa sai suka je da doka dama abin da yake soke shi ne yake shi ba ku da hankali kowa waye ne ba ku da tunani wannan mutum ya gaya muku da yin sunansa suka ce ya ce sunansa jundubi ɗan junadar to daga wata kabila shugaban kabilan da nuji faru ya ce ku mutanen maka na son tambaye ku duk arzikin da yake cikin wannan gari namu na makka daga ina yake zuwa ba daga hanyar banu jibar ba ne ba mu da wani hanyar kasuwanci na zuwa sham dole sai mun biya ta ƙasashensu ƙasashen banu jibar sannan mu je sham idan muka kashe ɗansu su kuma suka tara hanya ga yamun waye isa a cikin gwajabin kasuwanci ko kuma ku da tunani ne da ce ke haka ne ba haka ne ba ai ya ba mai wannan tunanin ba to jama'a kun ji abin da sai na tafi shi ya ja jikin shi da kyar ya je inda annabi yake annabi ce na ga maka kai hankuri ka koma kai hankuri ka koma ta shi ta jawo kanka ya ce ya rasulullah wannan ya fi shanin ka ne ba koma gari ya waye to ka koma ya ce ya ya rasulullah ai ai sai an maminta magana goma bai taso ba. Ya sake koma kaba, ya sake ɗaga murya, ya ce ya tabbata ba abin bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu annabin Allah ne, nan ma ka taso masa da duka. Again, a ba shi ce shi. Ya ce, kamar ba ku da hankali, ya kuma wanda ku ban sha mu na gaya muku cewa ba, ku kyale shi, ku kyale shi, wannan yana so ya mana wani abu ne. Aka kyale shi. ya lallafa ya koma gidan gidan manzon Allah cikin da yayi tsani manana ce mishi to yanzu kan ka tafi ya ce eh, ya rasu lullahi ai ai sai an tafi mai mai tawa abin da rage ba su koma ku duba da tattaban tarihi su koma ku duba aka masa toka a karo na uku kuma duk wannan me yasa saboda bai son rabuwa da annabi shi ne gudun sirri baya so ne ya rabu da annabi Muhammad. Duk mai fahimtar karatu nan in yana fahimtar karatu yana ji. Idan Abu Zarri ya ɗauki annabi Muhammad a matsayin mutum kamar kowa zai iya ba da rayuwarsa aka yi ta dukan sabanza. Jama'a musamman wanda suke kwanciya kofar gidajensu suna jin karatun nan. Ku yi amfani da kwakwalwanku. Kar ku bari a wawaitar da ku. duk wanda aka hada shi fada da manzon Allah an cuce shi wallahi tallahi Allah bai wata halitta kamar annabi Muhammad ba kuma zai yi ba wannan musulmai ko kun sani a wannan ƙasar namu ne Najeriya wani babban malami ya buɗe bakin sa ya ce kwata kwata a Qur'anin Allah tun daga bakara har nasi bai ga inda aka ce a so annabi Muhammadu ba. Ana zuru, amma malamin nan mai magana ya manta yana da ‘ya'ya yana son, yana biya musu kudin makaranta, yana da mata yana son ta, har ya kashe mata kuɗi a al'amura daban-daban. Bayan haka ya gina wani makaranta yana son makarantar shi, akwai motar da yake shiga yana son mota, akwai gidansa yana son gidansa. Duk wannan a Ƙur'ani ya san da aka ce a so yaya, a so mata, a so gida, a so makaranta, a so mota, a so ku amma ban da annabi Muhammadu. Kuma yana da almajirai, kuma almajiran ka sun yarda. Wannan shi ne babban masifa. Abin da yake daga daga min hankali yadda malamai suke ƙirƙashe ƙasa su ki faɗin gaskiya. Dan Allah dan annabi. wannan rikicin addini na Najeriya mu ba na mu ba ne mu wanda ba ne karatu ba na malamai malamai ku ji tsoron Allah ina ta ga mai ta a wurare daban-daban da nake karatu nake cewa su ji tsoron Allah mu gyara kuma gyaran nan ba ina nufin wai mutum ya bar kungiyansa ba kai kungiyanka amma an maganan barin gaskiya zo ka faɗa an ce a so annabi a fahimta aka ce a so annabi ga aure ga hadisai duk wannan ba za su misaltu ba yanzu ga sahabi kwaya ɗaya ne tal kwaya ɗaya tal muka ɗauka muke ba da misalin shi shi na rigar da kifari annabi ya ce kame na shige ban zauna da kai na kuma za su zama da kai a ɗauke shi a jujju masa ciwo a masa roƙe gobe ma ya koma jibi ma ya koma don ne saboda yana son annabi muhammad wannan ba zai shi mu darasi ba kuma ya zamani da annabi Muhammad idan ne magana ai magana a kun ta zuwa Abubakar son annabi ne ba sai maulidi ba kun ta so Abubakar son annabi ne ba sai maulidi ba to sai mu tsaya kuma mutum ma wane ne aka yi taɓa dokan sa aka masa roƙi akan annabi Muhammad ai babu ba babu sahabai yadda suka ba da rayuwarsu na ba damiya ba su ba da rayuwarsu a kashe ɗaukani ne ibn sumayya yaya rayuwarsa kasance su amma dan yasiru an ɗaure shi ne ba a ɗaure ga uwar da ta haife shi an ɗaure ta ɗaure aka mata turanci aka cire mata kaya jama'a kun san mashi ko mashi shi ne ake caccakawa a farjinta nuna mun wani malami don rashin kunya wadda zai iya cewa irin wannan ayyuka da sahabai suka yi musu cancanci a yabe su ba sai a yanzu ne ai su abin da sahabai suka yi gaba yake da maulidi ai su rayuwar ne gaba ɗaya suka ɗauka suka ba annabi kuma kowanne in za mu gaya maka irin abin da aka yi masa abin ba dama abubakar an ɗauke shi an ɗaure shi umar an ɗauke shi an ɗaure shi sahabai an kai akwai wanda ake kyabe su ai muna goma sun sani ko sa muna ke kira kyaba ko to aka ake ɗaure su a bishiya a kunna wuta a ƙarƙashin su ana ƙyafe su wani dan su kafir cewa annabi Muhammadu amma da ɗaya duniya ba ta bari ba wani kan maulidin da aka taɓa ɗaure shi don sa malamai ba sa karanta irin wannan tarihi sai mu ɗan maulidin da yasa littattafan babu ne da wannan littafi ne ke gabana sunansa sahihul buhari sunansa sahihul buhari kuma ga hadisi ga lamba ga shafi ga suna littafin domin fada da ya sa malamai ba su karantawa. Kuma na bin mamaki in sun zo su karatu sai su tsallake wannan waje. Me ya sa suke tsallakewa? Ai malamin yadda ya je ta kusuran malantaka in ya zo bayani in ya bayani ya zo ya yi bayani. Abin zarri karanta wa mutane tarihi. Ka karanta wa mutane tarihin abin zarri yaya ya yi musulunta. sauran sahabai ka karanta mutane ya suka yi suka musulunta duk gashi nan ƙur'ani ya kawo abin sai sun kawo jama'a mu gyara dukkan arziki ya tabbata cikin ƙauna da soyayyar annabi muhammad dan mu gyara ba an amra da tsamin to wannan bawan Allah da ya irin wannan sai da rai a gaban annabi wani lamba annabi ya bashi ana nabi daukan shi ya jefa shi asahun annabawa shi ba maganin wani sahabi yake ba ya fi ƙarfi nan annabi cewa ya wa yake so ya ga isa ɗan na na maryamu in sudu ihi wa zuhudu ihi wa wara ihi a cikin dukkan sa na duniya da gaskiyarsa da ɗan tsoninsa to zai ga wannan mutum yanzu ba maganar ruwan sahabiya a'a a sauran annabawan a annabawan ma'ulu da azumi ne na rusuli nan ne annabi jefa shi kuma shi annabi muhammadu abin da Allah ya faɗa masa ma yantiqu anil hawa ba ya kula shi da son zuciya sai abin da Allah ya sanar da shi saboda haka dan Allah don annabi dan kwa musulmai mu girmama annabi muhammad mawdudu ba ayyuka bane babu ne shi a cikin karanta tarihi a cikin karanta hadisai a cikin karanta tarjama na sahabbai babu ne shi a cikin inda muka zauna nan muna ta karatu ba za ka ji sunan shehu tijjani ba ba za ka ji na shehu ibrahim kaula ba sai allah ya ce annabi ya ce sahabi wani ya ce kaza buhari ne ma gaban mu wannan littafi sunan sa buhari wannan da yake gaban mu sunan sa sahihul buhari in ban da alqur'ani ba littafin da ya kai wannan daraja a bangaren duniyar ilimin hadisi in ji masu hadisi haka suka ce to shi ne ba mutum karantawa to yau ga tarihi ya biyo da mu ta hanya ta zarar jifari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa a wani hadisin sadafa yana cewa ma ma aqallatu al-hadara'u wa la aqallatu al-gabara'u min bi lahajatin astaqni abi dharr sama ba ta taɓa yin inuwa ga wani mutum ƙasa ta ɗauki wani mutum wanda yake mafi gaskiyar harshe kamar abin gari ba, wato abin gari bai san ƙarya ba, a ina ya koya wannan, a wajen annabi Muhammad, ai almajirin annabi Muhammadu. Abin da ɗan annabi ya ɗan tsinta, ya ɗan ba shi wani ɗan ɓangare kaɗan yau da abin gari yana ambatan sa duniya, me yan batan ka ga mai halayen gaba ɗaya annabi Muhammad. To Allah ba mu dace a zarka da musalla da sallama. Wannan hadisi ya zo a kasan hanyar abin zarar jifari ya ce, Ƙada nazarar hazani hasmani ya tafa mabin rabin, ya ce wannan haya, hazani hasmani ya tafa mabin rabin ya sauka ne a haƙƙin in sittatin min ƙuraishi, ƙuraishawa guda shida, a jama'a shida na ƙuraishawa. To jama'a wanda bai zo karatun da asar ba ba zai gane wannan nutsuwa karatun da muke bai. wanda yake so ya gane ya nemi karatun da asar nan ya je ta don ba mu da bukatan sai mun maimaita ta ana amma in kana so ka gane karatun sosai dole sai ka samu wancan don yana da ta'alluki da wannan kun fahimta to mutane guda shirin ga su aliyu bin abi dalibi wa hamza bin abdul muttalibi wa ubayda bin haris kaga wannan su musulmai ne gaba ɗaya mu'minai masu kauna ga annabi wa shaybatu bin rabi'ata وعتبات من ربيعة والوليد من عتبات وإن سوري مكيا وند باسا صنع النبي محمد وكان كونشن آية تتوكا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكواب قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ربيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مسلم عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله تعالى عنه حين نزل هذه الآية هذان خصمان اتكموا بربهم إمام البخاري يسمون حديثي a wajen malaminsa shi ne isa ga ɗan ibrahimu ɗan yazida ana ce da shi abun nalaro alfaradisi manya-manyan malaman jami'i da ta'adini irin su abu musirun irin su jarar kudini irin su imamun nasa'i sun ce sika wato jigo an amintar da shi da zara an ce mutum sika ne to man an amintar da shi kuma ana garban hadisinsa kuma ana kafa hujja da hadisinsa Allah ba mu albarkacinsa to babban malami ne wanda aka yi shafar tsara yau gashi saboda ruwayin hadisin annabi mun muna nan ibi gashi muna karanta tarihinsa me ya ja mushi wannan saboda hadisin maulana rasulullahi to shi kuma ya samu wannan hadisin a wajen malaminsa shine Yusuf dan Yakubu Allah ƙara masa albarka da ƙara masa yarda Yusuf ɗan Yakubu ana ce da shi a Al-Sadusi saboda mutumin Sadusa ne shi ma a ƙasan Basra aka yi wannan gari da Sadusa da Zara'i duk sunayen garuruwa ne kuma Sadu mai yawan gaskiya shi ma yana ɗaya daga cikin wanda malaman sharhi da ta'adini suka aminta da shi Allah ba mu albarkacinsa albarkar shugaba. Ana yanzu ya kasance yana sauka Tebari Kubai'a ta ƙabilan Banu Kubai'a, wa huwa maulan bararre ne na ainihin wannan maulan ya Lissadus, don haka ake ce da shi a Sadusi saboda bararren gidansu ne. Bayan wa malamin ya zo shi ne shi man salu na shakki siyasa ya iso wannan waje mai albarka kuma ga sharifin jikan annabi Muhammadu ya tashi ya kwaro shi a suna tafiya muna roƙon malam Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya dada ƙara lafiya, ya dada ƙara lafiya, ya dada ƙara lafiya. Dukkan marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ba su lafiya. Allah ba su lafiya, kuma mu kallawo muna godiya kwarai. Muna roƙon Allah ya ƙara lafiya, ya ji kan magabata, ya ji kan shehu mu shehu istihaka, ya gabarta masa, ya narwara masa, ya ba mu albarkacinsa. Muna wa malam barka da zuwa. To jama'a wannan bawan Allah ana shi da shi wa huwa maula libani satusi. Shi kuma yace malaminsa Sulaimanu dan Bilal shi ne Sulaimanu Tami Taimi wato Sulaimanu bin Bilal At-Taimi babban malami ne wanda aka yi shi shi ma a zamaninsa kuma fika ne jigo ne shi ma ilimin hadisi daga abin majalisi abin majalisin nan hadisansa yin suna ta maimaituwa. shi ne dai layiku ɗan umaidu bin sa'in kamar yadda muka yi bayani da la'asar da kuma muna ƙarawa kansu ɗan ubalu kuma ya rayu ya ga ya ga sahaban annabi amma bai musulunta a hannun annabi ba yana da rai annabi na da rai amma Allah bai shirya mishi musulunta a gaban maulana rasulullahi ba ƙara ya shi ƙara aliyu radiyallahu ta'ala an to aliyu ɗan abin ɗalib kuma shi ma ya faɗa kuma islamu ya zuwa kare kan aliyu dan abin ɗalibi Allah kare da a gare shi to ga kuma wani masoyin annabin har yanzu aliyu dan abin ɗalib inda ya kawo ba ka ga inda aka ce a yi soyayya ba to ga aliyu dan abin ɗalib nuna mana ƙaƙa ake yin soyayya ta ma'aikin Allah ya aliyu dan kuma manzon Allah ne ƙalinsa ne ya ɗauki na cikinsa ita ce Fadimatun Zaharau ya ba Aliyu ya aura. Kuma Fadimatu ta yi farin jini, su Abubakar duk sun nemi aurenta, su Umar duk sun nemi aurenta, amma Allah ya ce ina ai ɗahira, ɗahiratu ba ta dacewa sai ga ɗahiri. Matsala ce ta ɗahiratu da ɗahiru. Ita kanta tsarkakekkiya ce, to ne auren jama'a sai tsarkakeke saboda haka rabbul izzati ya zantar da hukuncin auren a can aka gaya manzon Allah aka ce na ka zantarwa Allah riga ya mata miki shikenan aka aure Allah kuma ya albarkaci auren aka samu hakan aka samu husaini da sauran waɗanda suka duba waɗannan aka fi ambatar su su ne buriyar sharifai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to Ali bin Abi Talib wannan akan annabi baya saurara wa kowa duk wanda ya tsaya a gabansa in dai Aliyu ne kan shi labira yake yi Abu bin Abdul Mutum da ya wani shigantaka Aliyu ya aika da shi labira Badar da muke karantawa a ranar Badar Aliyu dan Abi Talib shi kadai ya kashe mutane 27. Sai ta sayi na Abubakar a Siddiqul Akbar yake cewa irin Aliyu in an samu uku Badar ya kai. Sun bukatar da su rike Badar to shi kadai ya kashe mutane 27 kuma kwata-kwata jama'an ya kashe 70. idan aka samu wani kasan shirin da bakwai an yaki a kare ba ma sai sun kai uku ba to wannan shi ne alaihu na bin dalib saboda aka fiye saurarawa a kan maulana rasulullahi a yakin haibara al'amura da ta kirni an nema a buɗe birni birni ya kasa buɗuwa wa ya shi buɗe an yi jima bin dalib malamin da ya zo kuma an ɗan juma ne shugaban makaranta shiriniya ya yi so Allah ƙara lafiya, Allah ja kwana, Allah za a gama lafiya, alfara maulana Rasulallah, shugaban Allah gurai kuma Allah za ka masa alkhairi ya rima kita, ga la ilaha illallah ga Muhammadun Rasulullah. Allah ba ku ba, Allah ji kan malam Muhammadu Salisu, Allah nawara masa Allah ke fara kurakuransa. Ba dan ajali ba da muna tare da shi a wannan waje. Da muna tare da shi. Duk inda za mu je mauridi muna tare da shi. Allah ji kanku da rama. mu kuma asalin mu ta zo don ba makawari to Allah ba mu cika da imani sai dai ya Allah muna roƙon ka ɗan jinkiri biyu ko ba haka ba eh mun tura mun kan gaskiya ne amma muna roƙon jinkiri kuma Allah ka sa ɗan abin da ya rage mana mu ƙara cika amaran nan da aka shirya mana a kawo mana su aure ba amma kada gaya mutanen gida ba kada gaya musu Allah ya mu dace a garba da biyu wa jama'a annabi Muhammad ya ce, Gobe zan ba wani mutum tuta, mutumin nan yana son Allah, Allah yana son shi. Kun bayyanta? Yana son annabi Muhammadu, annabi Muhammadu ma yana son shi. Sai ma wanda ya ce shi bai ga ina aka yi soyayya ba. Da Maulana Rasulullah yana faɗin kalmar soyayya. Jama'a idan malami ya yi zamiya to yakan ɗiban mutane da yawa ya jefa su a wutar jihannama ko dai ina da Allah ko to amalin karare fada yake tun da ka tsara annabi bai ga inda aka ce ayi soyayya ba kuma almajiran ku sun yarda mishi amma dai yana son matansa wannan soyayya ne yana son ɗansa wannan soyayya ne yana son gidansa wannan soyayya ne yana son kuɗinsa wannan soyayya ne yana son motarsa wannan soyayya ne yana so yana so yana so ba za su iya lissafuwa ba amma shi da abin da bai gani ba don annabi muhammad ina alheri cikin wannan kuma wannan malamin da nake magana a yau ya koma ga allah ina lafiya idan sharri nake mishi nuna zan mutu zan je in same shi saboda haka mu gyara ba ta je lafiya ake dawo a gyara ba tun ana duniya yau in ba sai Muhammadu ruwa da su an san yadda da su mutumin da Allah ya san shi ya aiko shi ya zabe shi ya fifita shi a kan kowa annabi Musa ta san da ya korafi ba a cikin hadisin da mun karanta yace yaro a turo yaro a bayan mu mai dan shekaru nan shekarun mu ya fi nashi amma kuma a bashi matsayi a bashi ɗaukaka fiye da namu to ya kai yi haka Allah shirya ko kana jariya da mulkin Allah haka Allah shirya ya riga ya zaɓi annabi Muhammad sai na Umar ya ce ban taba in kwanan na addu'a ba sai a ranar da annabi ya ce gobe zan ba da tuta ga wani mutumin da yake son Allah Allah ma yana son shi da gari ya waya sai ce ina ga ganga kursan yaƙi ina Ali bin Abi Talib mai kamar zuwa kan aika kai kadai gayya da shi sai sai ido ne ba lafiya ya rasu da Allah ya ce a gaba na ne Muhammadu wani larura wani ciwo ya yi rawan kai da yi ɗin ko nan kusa da yan damuwan da wasu ciwo yi roce buɗe don kaki kaki annabi ya yi toba ido ya warware ya warki da ke duniya kamar ba a taɓa yin wani ciwo ba mutanen wannan manguwa namu mai albarka kun taɓa ji mutum ya yi kaki a ido ya toba ido ya warke sai muhammadun rasulullahi yanzu ya kamata mu so wannan mutum ko bai kamata ba. Annabi Muhammad shi wannan abin mamaki. Annabi warke karas ya kawo tuta ya bashi, ya albarkace shi, ya bashi madadin. Ina ce kofin birnin ya je ya kama, kofin birni ba. Ya kama da hannu ɗaya ciki ba ya balla. Kuma wannan kofa da aka gama yaƙi Aliyu ya jefar da ita. mutane takwas tara sun taru su daga kofar sun kasa amma ga aliyu ya rike ta da hannu daya mutanen wannan gwamnati albarka kuna ga banza zai kawo haka to ya za ku bari a haɗa ku faɗa da annabi muhammad ya zama ba ku a ƙaunarsa ba ku a kai shi wai kam in kana son abu za ka maimaita ambaton kiransa ko ba za ka maimaita ba to ne ne zai bin yan mawuri suna maimaita ƙaunar annabi maimaita ambatonsa kullum to a gefe guda kuma suna nan ce ai ba kyau ai ba kyau kun sa abin da ake faɗa inda soyayyen annabi shine maulidi abubakar bai yi ba umar bai yi ba usmanu bai yi ba aliyu bai yi ba a ta lissafa maka mutane wasu gobe ba wani dan abin da ya sa wani ba su yi a nan bane wani shi ne hukunsu yake na wannan yana da kyau to kuma wannan malamin so da muke tambaya Allah ga wata malam ga san karatun Qur'ani yana da kyau a shi ya amsa shi malamin shi zai amsa eh yana da kyau to me yasa Abubakar bai yi ba Umaru bai yi ba Usmani bai yi ba Aliyu bai yi ba duk sahabbai bai yi ba ko abu imamu malik imamu shafi abu wani duk ba su yi ba wurin yasa ku su yi ba idan yin maulidi abubakar bai ba ya bata shi to ashe ka san qur'ani abubakar bai ba ya bata sai dai in ƙarya kace ka zama munafiki sai dai haka amma an ba haka ba in dai san ba su yi ba ne to ai nan ma ba su ba to ga kuma tsarin bayani a ina ne manzon Allah ko a ina ne abubakar umar usmanu aliyu suka zo da ƙur'ani a rubuce a kallon takarda annabi da yi ba a rubuta ƙur'ani annabi da yi ba bai kuma yi umarni a yi ba kai cewa ma duk wanda ya rubuta a wancu ji maulana rasulullah abubakar bai yi ba usmanu bai yi ba aliyu bai yi ba kai na ka samu naka a takarda a rubuce duk da duk kasan duniya yanzu Qur'ani a cikin takarda yake duk a ce annabi bai yi ba to inda rubuta Qur'ani a takarda ibada ne me yasa annabi bai yi ba me yasa Abubakar bai yi ba me yasa Usman bai yi ba me yasa Ali bai yi ba ashe kun ga hujjojin da wannan malamai suke faɗi ba hujja bane ba hujja bane ko ga wani ina ne manzan Allah ya yi fenti a masallaci, ka duba masallatan anguwa da masallatan juma'a na ƙasashen duniya kar a musu fenti a na bai ba. A shiga masallaci a yi sallah ba ibada ba ne, a mun fi an haka son ibada, ba ma ne sa bai ba, ne sa kuma ka bai ba, Umaru bai ba, Usman bai ba. Ga wani. Sa lasu a masallaci, annabi ya yi to a yi kiran sallah a masallacin a yi tafsirin qur'ani a masallacin albaja ne ko bai ibada ba to amma me yasa annabi bai ba abubakar bai ba umar bai ba usman bai ba dukkan sahabai ba sai ba kun kuma kuke me yasa ashe wancan abin da suke bayarwa ba hujja ba ne malamai kun sani sarai kun san me nake faɗa dan Allah da annabi ku dawo ku gyara ku dawo ku gyara ku dawo ku gyara ba cewa aka yi kabar kungiyanka ba je ka yi kungiya amma da na ce ka gyara ka ce wannan abu ibada ne a ƙasar shi ke na huta amma ka ce ba ibada ba kuma hujjan da za ka ba ba hujja ce karɓar biya ba ai wannan mutum ya cuci kanshi muna roƙon Allah ya kare mu Allah ya kare mu albarka da Muhammad Ali bin Abi Talib yake ba da labari yake ce fi na nazalar hadhihi al-ayat a cikin mu ne aka saukar da wannan aya hazani asmani ittakamu fi rabbihim حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم لأن نزلت هذه الآية في هؤلاء الرهج الستة يوم بدر ونحوه wannan hadisin kuma imamu na Buhari ya same shi a wajen Yahaya dan Ja'faru dan Ayunu al-Azdi babban malami ne da aka yi zamanin sa na ilimin hadisi kuma ya yi yawace yawace a duniya wajen neman ilimin hadisi kafin ya dawo ya zauna ya ringa ba da karatun ilimin hadisi jin muna roƙon Allah ya ba mu albarkacin sa don alfarman maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya samu daga ga hadisi a wajen malamin sa shine wakilu malamin sa kuma malamin malam bin imam shafi'i Allah kare da a gare shi malamin da Allah ya bashi kyakkyawan adda eh yana da kwakwalwa duk abin da ya tausaye gani yana haddacewa sau ɗaya ce game ya haddace eh haka su kuma Allah musu wannan baiwa jama'a wayannan duk magaje da muke lissafawa wani masifa wani bala'i da ya shigo mana wannan ƙasa wasu kuma gaba ɗaya sun ƙaryata su su a cikin sai ne ma suka ƙaryata su na su tsantsa ko ya Allah dole ne masifa ya mana yawa a ƙasar nan wannan malamai da suka yi wace wace a duniya suka yi wa musulunci aiki yau an dawo ana zagin su ana kwantarin su ya masu ba ba zai yawa ba wani irin addini ne wanda suka muku aiki su ne kuma abin zagi a wajen kuma mutum ba ta isa to mu ya Allah kare da wakilu kuma daga Sufyan daga Abi Hashim Abi Hashim babban malami ne shi ma wanda aka yi a zamaninsa wanda ya kawo ilimin hadisi da yawa kuma yana ɗaya daga cikin malaman hadisan da ‘yan uwansa malaman hadisi suna gyara takardunsa saboda kyawun addansa. Shi ya ji abu shi ma baya mantawa. Sun sun manta sai su gaya min shekaranto sai su ringa gyara ainihin takardunsu saboda kyakkyawan adda da Allah ba shi. Allah ba mu albarkacinsa daga Habibu Jirizin daga Kursu dan Mubadu ya ce na ji abin zarri yana faɗa yukusimu har ma rantsuwa yake yi yana cewa nazalat haula ayatu wayannan ayoyi ko anzalar haula ayatu waɗannan ayoyi sun sauka ne fi haula rahadi a cikin waɗannan yankin jama'a a sittaki guda shida wanda aka karanto a hadisin da yake nan yau ne badarin a ranar badar na hawa kwatankwacin hadisin da aka fito baya حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس سمعت أبا ذر يقدم قسما إن هذه الآية هذان الخصمان يتسموا في ربهم نزلت الذين فرضوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن قتبة. إمام البخاري ya samu hadisi a wajen malaminsa Yakubu dan Ibrahimu at-Tawraki babban malamin da aka ya zamaninsa shi kuma daga Imam Hushaimu Hushaimu dan Bashiru kenan babban malami ne na hadisi a Bagadada shi kuma aka yi shi ana kiran shi Shehun Bagadada wato shehu na mutanen Bagadada saboda ya taro ilimin hadisi kuma ya taro fikihu kuma alhamdulillah ga Ahmad bin Hanbali a Bagdad ya zazzage ainihin wato hadisansa da mazhabarsa kamar yadda kuka sani ne a cikin tarihi saboda haka ya samu ilimi na Qur'ani ya samu ilimi na fiqh Allah ba mu albarkacin sa wa shi kuma daga malamin sa Abu Hashim wanda muka yi magana sa dazun daga Adimi Jizri daga kansa yace na ji abin zari yana fada har yana rantsuwa yace wannan aya ta sauka azani asmani ta samu rabbin nazarar fillazina faradu yau mabadari ga waɗanda suka yi fito na fito aka yi karan batta aka kara gaba da gaba a ranar badar kasan a ranar badar din nan harna suna kore suka fito wanda su tumbike annabi muhammad ga shaibatu dan rabi'atu ga walidu dan ga utubatu dan rabi'atu ga walidu dan utubatu kuma abin mamaki duk ƴaƴan gida ɗaya ne duk ƴaƴan gida ɗaya ne su ba su son annabi ba su son mai son annabi ga kuma aliyu ga hamza ga ubaidatu su kuma suna son annabi suna son mai son annabi kaga kenan nan girban ga masoya nan girban ga makiya to jama'a ya rage maka ka zaɓi wanda za ka bi ko ka bi masoyan ka shiga aljanna ko ka bi makiyan ka shiga wutar jahannam mu yi karatu da la'asar duk wanda bai samu karatu la'asar nan ba ba zai fahimci wannan karatu sosai ba amma wanda suka zo da la'asar su za su gane domin da la'asar nan mun yi fakki har mun koma mun ɗauko hadisi a cikin addurul mansur na abu hakim ta hanyar ainihin malamin su abu da aliya domin karanto da su to saboda haka jama'a ku zauna cikin masoya ba maƙiya ba maƙiya kullum ana sa su a wuta masoya ana sa su a janna Allah sa muna daga ciki وحدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلمي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق سأل رجل براء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا قال وبارز وساهر وانا حديث كما إمام أحمد بن سعيد من إمام البخاري wanda ake da shi abu abdullahi shi rawaito wannan hadisi shi kuma wannan mutumin marwa ne can kusa da marsu a ƙasan iraq shi kuma aka yi shi babban malami ne shi ma na hadisi to jama'a kuna jin ne malaman hadisi na ƙasan su daban daban daban daban amma imamul buhari ya mana aiki ya taro mana hadisin a littafi guda ga shi muna karantawa Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma wannan Ahmad bin Sa'id ya samu hadisin a wajen malaminsa Ishaq bin Mansur babban malamin hadisi ne da aka yi a zamaninsa shi kuma wannan mutumin kofa ne. Malaman hadisi sun yi magana a kan Ishaq dan Mansur sun ce yana da aƙida na shi'a. Aƙida na shi'a idan kana tare da shi to kai ba musulmi ba ne. Eh, so ai aƙidan shi'a shi ne annabi Muhammadu ba annabi ba ne. Wanda yake shi ne annabi Aliyu, saboda kan kashe la'ila illallah sai ka ce Aliyu Rasulullahi. Wannan aƙida ne mai kyau? To, in ka ji malaman da suka gabata, suna zargin mutum a kan shi'a akwai abin da suka hanga. To, masifar da muka bada wannan kasa, yau ga malamai sun fito abin tsarin. suna cewa su suna son ma maganan shi'a maganan shi'a ma ya fi ahalin suna inganci da 75% wasu haka kuke tabbatarwa saboda shi zai je shiga abin shi to wannan ba aƙida ne mai kyau ba shi'a suna da munanan aƙida wanda kwata-kwata bai tashi da musulunci ba kai a ta Allah ma ka kuna mishi gyara wajen zuwa Allah gyara an yi musulmi kuma ga munanan aƙidodinsu sunayen sai ta yi aure ba a ƙa'ida na shira kamar wannan da shi za mu zo maulidi dukkan da kai maka sun ku shirya da ita za ku yi aure na awa ɗaya ko awa biyu in ku kwanta ta zubo gidan da ko ta zubo gidan mijin ka ko ina ne kai ba wani ce na biyu ko ka kwanta da ita wannan ba a kiran shira ne wannan kira ne mai kyau aƙidan shi a sun yadda da mutuwa na ka yi kwanciya da yarinya ɗan shekara shida kai ɗan shekara biyu ai mun karanta da littafi da shafi wata gida kuna da mutuwa karatun da muka yi a takun ai kolin da muka barar da jiki muka ringa kawo irin waɗannan munanan aƙido na shi'a muka ringa kawowa to kaga wannan ba musulmi ba ne to shi ka ga malamai magabata sun zargi mutum cewa ɗan shi'a ne to gaskiya ɗan bidi'a ne ba musulmi ba domin za ka zama musulmi ne kadai mun fara mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ma an baka yarda da wannan ba ba da aka zama musulmi ba Allah ya tsare mu Allah ya kare mu albaran maulana rasulullah to shi yasa wasu malamai ba su karɓar hadisin kisa ya ka ɗan mansur as-saruri din nan amma Ibrahim Imamu Buhari ya karba saboda yana da wasu hanyoyin ruwaya wanda ya yi mukarana da wannan ya fitar ya tace to ba kowa ke da irin wannan ma'auni ya tacewa ba sai su malamai masu ganin har hanji irin su Buhari amma irin mu irin mu ba za mu iya ganewa ba to shi kuma aka ma da yake wajen malamin sa Ibrahim dan Yusufa wanda muka yi maganar sa ɗazun cewa shi malamin hadisi ne amma a ƙofar gidansa inda ke karanta tarihi akwai ɗaki yakan tara samari ko mata a ba su duffa bandiri suna kaɗawa suna waƙe yabon annabi nan kuma yana ba da hadisi shi kaɗai ne a cikin malamai mai irin wannan aiki kuma malaman da suka yi karatu a wajen shi ba shi ba to yaya ina wannan zamani ne yau ka zo kana karatu ka ce a buga maka bandiri a gidi haka kuma da malamai sun yi kuma an yarda da su an karbi hadisi a wajen su hadisin shi ma ga shi yanzu a cikin sahihul buhari muna karantawa Allah ba ma lokacin sa to shi kuma ana bi daga babansa ana bi sa daga abi ta kan subayyi shi kuma ya tambayi barra'u dan azi sa'ala sa'ala rajulun barra'a wani mutum ya zo ya tambayi barra'u dan azi sahabin annabi ne wa ana asma'u ni ma ina ji lokacin da yake tambayar ka ka tambayar a shahida aliyu badaran wai aliyu dan abi dalib ya halarci badar kuwa kwarai ko ya halarta eh to shi ne malamin ya bashi hanka ya ce masa kare ya ce ai ba ma halarta kaɗai ba wa faraza ya yi faɗa fituna fito gaba da gaba dan ya yi mubaraza shi ne yakin da aka yi gaba da gaba a gane mai gaskiya a rukurku da makayyaci kuma wa zahara har ya ɗaura wani ɗan da aka bashi wanda yake kamantuwa da sulke domin malamai sun da yin sani a dukkan waɗanda suka fito yaƙi akwai wanda suka sa sulke wasu suka ce eh akwai to in akwai zahara a nan waɗanda suka sa burgu to a yi ɗan abin ɗari yana daga shi ya sa sulke a wannan yakin da aka fi nuna bada in kuma babu sulken to ya yi ɗamara ala ayi al shi ne ma'anar zahara wannan ba nan muzahara ne a fito irin na yan shi'a ba a irin na ɗaura kayan yaƙi ne a fito a kara don kowa ya samu ya san matsayinsa حدثنا عبد العزيز قال حدثني يوسف بن الماجشون عن سالم بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاسرت أمية بن علف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل أبيه فقال بلال لا نجوت إن نجا يجي أغباء أميته أميته وانا حديث عبد العزيز يا كاسر وانا حديث Imam Buhari ya samu wannan hadisi a wajen malaminsa wanda ake ce da Abdul Aziz bin Fadi babban malami ne na hadisi shi ma zamaninsa wanda aka yi shi shi kuma daga Yusuf dan Yakuba shi kuma daga Almajishun wannan Yusuf Almajishun daga Sahih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf daga babansa an jaddihi daga kakansa Abdurrahman kenan Abdurrahman ya halarci Badar kuma duk inda za a yi maganar kisa na umar ya fi bin halafin to dole shi abdurrahman bin aukin yana da rawa da zai taka sai ya ce ka tantu umar ya fi bin halafin ya ce umar ya fi abokina ne na rubuta mishi wasiku ya rubuta min wasiku mun yi canjin musayan maganganu ne da shi to kalan mata ne mu badarin yayin da ya kasance ranar badar to abin da ya gudana ya gudana mun karanta muku wannan tarihi umayyarsu da kansa ya zo wajen abdurrahman ya ce kama ne zama bawan kashi da ɗansa aliyu to ƙarshe dai aka kashe ɗan shi ma uban ƙato ne tun ƙirƙi kama na haka nan wani tun buliki ne ya faɗi a ƙasa ya ce kwanta a ƙasa ya hau kansa sabai suka suna suna ɗan sassoka ko suna ko wani isa to to saboda haka ita ce na ake da maimaita ta saboda haka sahabbai suka aika da shi lahira to sai na bilal sai bar wannan kalma la na jawfu inna ja ba zan tira ba in dai kuma ya tsira don kuma ya rasul kufri ne kai ne na kafirci saboda ya wahalar da bilal a zaman da aka yi a makasul mukarramar ba dan sai na abubakar ya sayi bilal ya yanta shi ba Allah kada ya san wahalar da su kuma a wancan zamanin kuɗi yana da wuya yau ai ba ma a zamanin su ba malaman mu naji suna ba mu labari da iyayen mu suna ba mu labari an wani wani lokaci a ibu kuɗin harajin da bai takara karya ba amma mutane ba su da shi gudu suke su bar gari wanda kuma suka sake aka kama su to a wahalar da to haka dai al'amuran suka ringa faruwa saboda haka na ga za mu kwana nan muka zo so mu ɗauka daga hadisin abdanu dinna abdullahi dan usman allah ba mu dacewa gobe ta jin karatu mu jira da mai ta kuma muna karanta da layin kairatu ma karanta da layin kairatu to in ma karanta ta duba mana aina muka tsaya a karatunmu na baya da ni gaskiya na manta amma wani ya duba mana domin mu ɗauki karatun daga wajen ya zo cikin dare kuma sai mu karanta wannan littafi na sayyid buhari yadda dai muka sa a gaba jama'a mun gode muku Allah ya saka muku da alkhairi sharifi muna godiya muna da godiya muna da godiya bakin mu ya gajiya wajen godiya Allah ya saka maka da alkhairi shema an salo ne shafi zaka Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu Allah ya kara maka lafiya Allah ya inganta zuriyanka da almajiranka mu baki ɗaya da albarkan manzon Allah. Allah ba mu daman kwaikwayawa irin wannan ƙoƙarin da jihadi. Domin in kamanni ne nake larura irin naka gaskiya ba zan fito wajen karatu ba. Gaskiyar magana ce. Ko da kuka ga ya fito ba, Allah ta ɗaya san ƙoƙarin da ya har ya fito. Kar ku ga cewa lafiyar ne yake al'a'a tsakan zuciya tana aiki ne. Maganar shi da ne. eh zuciyar tana nan injin garo ta ma gode ya zama ya tuba to shi ne abin da ya tuba ma yanzu ya kara maka Allah muna godiya muna godiya muna godiya ko muna roƙon an samu lokacin a ringa hutawa ana hutawa ana hutawa tun daga mu da almajiran ko Allah ta muna nan dai za mu yi dan taka ta gurgurdan iko Allah ƙara lafiya a malamin Marwan wanda sanin ku ba don ne da lafiya ba da duk wannan karatu da shi nake shi kai ma fara zuwa ya gudu da addu'a Allah ƙara mishi lafiya Allah ƙara mishi lafiya Allah ƙara mishi lafiya da alfaran Maulana Rasulullah malamin Mala Abdul Salami Allah ƙara mishi lafiya dukkan marasa lafiya mu ne na gida da na asibiti Allah ba ku lafiya albarka annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam limamin gari da na'ibin sai limamin basiru da malam kawu Allah biya bukatunku Allah ya saka muku da alkhairi kokarin da muke yi da kuke yi da mu Allah shine zai saka muku mu ba mu da abin da za mu ba ku amma Allah shine zai saka muku Allah ya saka muku da alkhairi ya biya bukatun ku iyayen ku da suka rasu Allah ji gansu wanda suke da rai Allah ya kwanan ku da alkhairi ta alfaran Maulana Rasulullah shugaban mu na zakirai mai yinsa da malamin man da juma'a ne mun shigar da ku cikin addu'a Allah ya biya bukatun ku yadda kuke mana jagoranci a kan la'ila illallah Muhammadun Rasulullahi a duniya mun tashi a lahira ma Allah ya ku mana wannan jagoranci ku kira mu har gaban manzon Allah har cikin gidan aljanna albaran maulana Rasulullah kuma Allah ya kara muku lafiya Allah ya inganta zuriyan ku ya biya bukatun ku da albarka annabi Muhammad wanda kuka shirya wannan mawuyi Allah ya saka muku lafiya ban mu Alhaji Dawuda Allah ji kanka Allah gafarta masa Allah nawara masa, Allah jefara kurakuransa, ba kuma shi kadai ba duk jama'an da suke wannan anguwa, wanda suka rasu gaba ɗaya a wannan anguwa namu mai albarka, anguwan kabawa Allah ji ban sai gafarta musu. Allah nawara musu, Allah jefara kurakuransu, Allah sa aljanna shi ne makoma. Wanda suke da rai kuma Allah ya bukatunsu, Allah buɗa musu ƙofofin arzika, marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiyan Allah kare mu da lafiya. Muna amfani da wannan dama gode wa jama'a na aka je Allah ya saka muku da alkhairi da shugaba na state da shugaba na wannan local government da yan agaji ba ki da Allah ya saka muku da alkhairi masu hada mana kayan haske Allah ya biya bukatun ku wanda suka cire kudin su kuma suka saya mana wannan bidiyo musamman irin su magajin gari Allah ya gafa musu da alkhairi da sauran waɗanda duk suka taimaka kuma kamar yadda malam ya ce kofan taimakon yana nan abu da har illa masha Allah Allah ya saka wa kowa da alkhairi da alfarar maulana rasulullah da girma sarki yake Allah ya biya bukatunsa da girma galadima Allah ya biya bukatunsa da girma madaki Allah ya biya bukatunsa da girma tafi da Allah ya biya bukatunsa da kuje da muke tare da su ko aina tun da kan mai girma sarkin taru har zuwa sarkin kasuwa har zuwa mai anguwa salihu da masu sarautu nan kaf gaba ɗaya don muna muku addu'a Allah ya biya bukatun ku Allah ya sa ku gama lafiya abinda kuke suna alkhairi Allah ya muku abinda kuke tsoro na sharri Allah ya kare ku in shigar da addu'ar malamin mu malam Isa mai salatul fatih ya tafi ku kari karatu a yau da daddare nan Allah ya su yi lafiya su kammala lafiya in kun tashi dawowa Allah ya kawo mana da shi lafiya dan albarin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama iyaye mata Allah muku albarka Allah ya ku zauna lafiya da mazajenku sannan wanda ba ku da auren Allah ya ku yi aure kuma ku yi aure saboda Allah da niyan zama ba wanki na kilin ono ba a'a da niyan zama saboda Allah wannan shine abin da ake so masu ciki Allah sauke su lafiya wanda ba su shi Allah ba su yaya nagari ‘yan mata da zaurawa da samari masu ɗan aure Allah ya sada kowa da rabonsa in Allah ya sada Allah zai ta an kula masu sana'o'i daban-daban Allah ya sanya albarka a sana'o'i tun daga masu bawa har zuwa masunta ‘yan kasuwanni manoma ga suna hatta ma'aikatan gwamnati da ma waɗanda suke neman aikin Allah ya sa dace albarkar Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da jama'a kowa zamani ta juya Allah bar mu da annabi Muhammad Allah bar mu da annabi Muhammad Allah bar mu da annabi Muhammad Allah mu da mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر لما أغلق ناصر الله في الله والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إلى قدر ومقدار العظيم من شبه تنقون مالا عبد الله يو يكي شبه فقي نعم نجرى مالا يا الله تكنسى الله دور كمسا نعمني مالا عبد الله نعمني إن شاء الله دنيا جلاجرة البركة عند محمد صلى الله عليه وسلم akwai malam jiri a can an goyon bugan yadda shi ma yau yake shiga uku duk mun shiga ta shi addu'a da dai sun wuce mu da suka rasu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Babu. Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya tsara kusanci da manzon Allah. Da yadda hukuncin mace da take azumi kuma ta kwanta da mijinta ya hukuncin azumi yake. Eh, idan na farilla ne ba a kwanciya da namiji, idan sun aikata ka bisa kuskure za su rama, amma inda gangane ka fara. Amma in na nafila ne wasu malamai sun jazanta shari'a sabanin hankali ne, don wasu sun fara ihu, in kin ɗauki wani nafila, azumi na nafila, ba da izinin mijinki ba kuma gashi matunci ne ya dawo daga wajen sun san ya kama shi sai kwanta da ke da rana yin ka azumi ko da ya zai ba a kan matan mu kuci ku ci wannan hukunci da kyau mace ba ta yin ka tsarwaki sai da izinin mijinta miji yana da girma yana da daraja ba ma ban da azumin farilla shi wannan kar a yi wasa in aka yi wasa ka fara yana kama mutum wallahu ta'ala a'lamu akwai makallawar idan mace da ke rawa wani ya halatta ana ta jiki wato bai ce azumi ya kare ko bai kare ba ai ya riga ya kare tun da riga an kwanta ai azumi ya riga ya kare kuma mace in ba ta da larura ba rashin lafiya ba ba haila ne zo mata ko wani abu ba lallai ta bar mijinta ya kwanta da ita idan ba ta yi haka ba ta yi laifi a wajen Allah duk abin da haske ya haska shi dole ya sauka kan shi suna tsine masa albarka cikin dare har gari ya waye za ta iya ɗaukan wannan mata da kake gani wasu suna jefa kansu a wutan jahannamu da gangan da kuma in ba su gyara ba ko mijin in ba ya yaje ba Allah zai musu azaba akwai matar da mijin ta yi mata wa'azi yake cewa ya ci a makaranta kuma ita ma ta ji tana ta zuwa wajen kamfani cewa dan matan da mijin ta yi ne ta taƙi kwanciya da shi ba uzuri kuma ya ba ta abinci ya ba ta abin sha kuma lafiyar ka kalau al'ada bai zo maka ba to tana cikin inuwar Allah sai shiru ta kafa kunne ta ce na na'am eh Allah ga jama'a yayi kan da jama'a kan jama'a kun fara lokacin mishi ta ce ko da za ka ɗauki ƙur'ani ka tura a kanka ka hau kan ka'aba ka'aba nan mai girma a wannan dare ko wannan mahu sai ka zo kan ya wannan an ka da shi dano to abin ba dama ba irin wannan ne in ta fusa ta miji sai mata fusa jama'a tana ji in ka ji miji na dukan matansa da daddare musamman mata matashi to da magana kirayen mu ku ji tsoron Allah ku gyara Allah ya fi mana baki da albarkar manzon Allah. Masarar kallaro malami ne yake da mata ɗaya kuma yana da halin ƙarawa da yake ƙarawa da ya hukunci shi. Yau ayi ne ɗakin shekar inda ɗakin sai yake masa wuri. Shi dalilin da yake ƙarawa yana wajen sa. Jama'a akwai wata waƙiya da suka da faruwa da ni da wasu wani abokin shi ma aka mace mishi wannan kallo muke ta zargin shi to ranar da na kaɗaita da shi sai na tambaye shi na ce tsakani da Allah kana da zaman ka tsara aure ba ka tsara aure ba ga gida ga komai ya ce to malam tun da kawo nan magana kuma na gani da kai ne mu yi magana na fahimta ya ce ni dai uwa da uba duk sun rasu sun koma ga Allah yau nuni ne babba a gidanmu tsakanin ƙanne da yayi sai ka kirga mun sha uku goma sha uku ƴaƴan da mahaifa a cikin ciki na sai ka kirga mun sha biyu sannan kuma ni nake ciyar da su to kuɗin da zan ɗauka yi auren nan yi amfani da shi wajen ciyar da iyalaina da kulawa da yarana idan na je ne wani auren abin ya goye gagar a yanzu din ma wani lokaci ba ma iya yin abinci to idan na na aure wata ta zo malam ka gaya mun ba na ciyar da ita ko mai malamai me na yake na wallahi da yamin wannan bayani sai na fahimci inda ya sa gaba to me ɗaki shi ka yi ne ta mishiru wallahi tallahi ina muku rantsuwa da Allah kun ga wancan hanya inda da sa alama tare a tara yana haya shi ba mai fita ko mazajen da kuka yi aure sai kun gaya mana ina masu ciyar da matansu sau uku safe rana yamma to billahi allazi la ilaha illa huwa in an yi wasa ɗan tsiraru ne kaɗai a'a to shi ne kuka zaɓin shi yi aure kuka yi kan dalili ba Allah ya kyauta malamai a karamar sallah ma hukuncin mutum in bai magana ko wanda ya yi karya sai wato haramun ne karya itisakan a wajen a musulunci wani yau mai izin dai yana na cikin alkur'ani don allah karya ba kyau shi yasa manzon allah ya yi hanya kan karya kwarai kwarai karya yana jefa mutum a wutan jahannama idan mutum ya je ya kiyaye don allah don annabi mu gyara hanyar tafiya lahira kun ga da ake rasuwa wannan ɗan namu da nake magana malam abdullahi ba wanda ya shigo da su a wannan tsakani wallahi babu shi kanshi bai san zai rasu ba amma da Allah ya kira shi to mu ma ba mu gagare ubangiji ba ba to sai da aka mu gyara in kana tsarere nan bai da wani fa'ida haramun ne ittifaka yanzu kuke jin muka karanta kisan abin karri jukari bai san abin da ake kira ƙarya ba ran da ya zo da su jama'a su suna kansa suna nuna damuwa in yaro suna daji kusan shi kadai da matansa da yaro suna damuwa da rashin kayi mun turka garanta na musulunta a ganin annabi wannan harshe na bai taba karya ba har zuwa yau ni ba na fargaban komai ku ji ba bai taba karya ba sama da shekara talatin da wani abu to jama'a mu kuma ba sai mu ringa gindaya ta haramun ne ittifaqan ƙarya haramun ne Allah ya taimake mu mu bari abin da muka yi kuskure Allah ya bi mana salamu alaikum
شهما جنبك وما فريدتك من جادك إذا فاض بشربها فقد لا بها بنتيا فكيف تدعي من شربها